الرجيم من الله الرحمن الرحيم أجيب على سؤال الله الكريم وجليل السليم مصطفى الله رسول الله wanda babban malamin shek Muhammad bin Muhammad Muhammad bin Muhammad ibn Abu Latif Asabidi ikhtisari shi daga Asayul Jami wanda ya wannan ikhtisari an tsaye shi 813 ya rasu 890 Allah ya tuna shi da rama ubangi subhanahu wataala an fana da mu da sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya datar da mu ya amfana da mu ya albarkace mu duk abin da zamu ji ya rabbal alamin karatun mu ne zai fara kitabu na 49 shine kitabu shahadat babu la shahadu ala shahadati jawrin idha ushi babu la shahadu ala shahadati jawrin idha ushi wannan babu zai karantar da mutu ala shahadu bayan halitta mutum ya ba da shaida ala shahadati jawrin a bisa shaida ta zalunci aljawru shine zalunci aljairu azzalim wa ala asli sabil wa minha ja'ir saboda haka aljawru zalunci da ushhida in har an sa shi sheda mutun ya kalli shi Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala cewa in shahadata lillahi ku tsaye da sheda dan Allah subhanahu wataala din da aka neme ka akan sheda wanda tattare da ita akwai zalunta wani bawan Allah a mutuncin shi ko a duke shi ko a jinin shi to ka kalli Allah subhanahu wataala kar ka kalli wanda zaka bashe da Allah ya ce ayyuhal ladina amanu qumu shuhada'a bil qisti walau ala anfusikum aw walidayni wal aqrabin ya ku mu'mine ku tsaye kuna masu ba da shaida da adalci ko da ga kawunan ku ne kai ko da ga makusantan ku ne lalle ku tsaye akan wannan shaida din ku yi adalci a wani gurin Allah ya ce wala jirman kum shar'ana qawmin ala an la ta'dilu idilu huwa aqrabu taqwa عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء اقوام تسبق شهاده ادم يمينا ويمينه شهادته wannan hadisi daga Abdullahi ibn Mas'ud Allah kare yarda a gare shi ɗaya daga wanda suke kula da hidima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma da kuma wanda yake alimi na alqur'ani wanda ya samu ɗaukakar daraja fuskoki daban-daban na zamantawar shi wanda manzala sassalam Allah ya umarce shi karanta ma manzala sassan Qur'ani amma ya ce sammanin lahu Allah ne ya ambaci suna na ce ni in karanta Qur'ani sannan kuma da nafsa sai ba da shaida ce a karbi al-Qur'ani da hujjansu ma ke ce man arada ya kara al-Qur'ani hakan kama unzila fa qara'u ala qira'atin min wanda ya ce na karbi surori guda 80 daga manzo Allah daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sai ce kabrin shahidu tsukuru da girma radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasu qarni fiyayyun al'umma sune qarni qarni da suka rayu da wannan qarnin tunda Allah ya halicci qarnin duka babu qarnin da yayi wannan daraja saboda qarni ne wanda fiyayyan halitta sallallahu alaihi wasallam ya rayu a wannan qarni jili ne na sahabban manzo Allah sallallahu su jirgi in ka cire annabawa da manzanni babu wanda suka kai su daraja sun mallazi ne luna sannan waɗanda suke bin bayan su su ne tabi'ai almajiran sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun mallazi ne luna sannan waɗanda suke tabi'i na ma'ana ɗaliban tabi'ai waɗannan karnuka guda uku babu karnukan da suka yi su sun samu shaida daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi bayan su kuma dukkanin zamanin da ya yi kusa da manzo Allah sallallahu alaihi ya fi alƙari al'umma tana kusa da tashi da kiyama kuma tana kusa da sharri mafi sharrin al'amuran da za su har ƙarshe tashi da kiyama shi yasa za mu ga manzara sassaran ya ba da labari da sharrin ra'ibin yin kasar shi ne dujjal mafi sharrin wanda ake jira bai zo ba shi ne dujjal to kaga zamani yana matsawa da kiyama sharrin shi yana yawantuwa annabi sai ce la taqumu sa'illa ala lukka abin lukka yama ba za ta tsibai a kan lalatacce ɗan mararci la ta kuma sa'ila ala arzulin nasu yama ba za ta tsibai sai ga malalatan mutane fa khalafa min ba da mukhalfin a za ku salata wa tabu shahawa fa sofa yalkauna gayya allah kare sun mallabi ne lunan sun mallabi ne lunan wannan fiyayya al'umma hadisi ya zo cikin jami'i na turmizi da da kawai maganganu akan ingancin shi akan cewa dukkanin lokacin da kaga ƙarshen al'umma tana la'anta sauran al'umma to lalle cikin ƙasa ya fi bayan ƙasa alkhairi babu jin daɗi kamar a ce maka nagartattu zaɓa ba a samu kuma wanda suka fara gurbi lalatattu suna la'anta su suna cin gyaran su suna dinga aibarta su sun mai jiwo a kwamu sannan kuma wasu mutane za su zo ta su biku shahadatu alim yamina shaidar ɗayansu za ta gabaci rantsuwar shi wa yaminuhum shahadata kuma rantsuwar shi za ta gabaci shaidar shi ma'ana kafin a buƙaci a rantsi zai zama to kai tsaye ya ba da shaida kafin rantsuwa ko kuma zai rantsi kafin ma a nemi ya ba da shaida kaga nan gurabin da ake bukata tsaye da shaida bayan tsaye da shaida sai a zo zuwa ga kenan rantsuwa manzalar sassan yana cewa lauyi nasu bi da awa hudatta a rijal a mawar kwamin wa jima'i walakin ilbayyana su alal mudda'i walaminu ala man ankara sau da haka wannan ya nuna ba ba da shaida shaida ta karya har ma manzalar sassan ya ce wa ya zahar fiye musamman kiba ta zalunci za ta dinga bayyana a tattare da waɗannan mutane kairin nasu ƙarni sun mallabi ne lunan sun mallabi ne lunan ya ce sannan ya halittu kulufan sai wasu faragurga su maye waɗancan mutane waɗanda suke nagari wannan ya nuna kenan ba da shaida ba tare da an nemi shaidar ka ba mutum ya zama ya azarbabi ana abu ba a neme ka ba a yi wani ɗinka ba tsam sai ka shiga ka ba da shaida akan abin da ba a neme ka ba to wannan kuskure ne allahumma sai in ya zama to inda ka ga za a yi zalunci kai kaɗai kake da shaida don ko ba a nemi shaidar ka ba sai ka ba da za a zalunci wani akan wani abu kai kuma ka sani ba nemi shaidar ka ba to anan sai ka ba da nan ka kubutar da duke shi ko kuma mutuncin shi kai a wani guri ma zai zama wajibi kai kaɗai ne ka san abin babu wanda ya sani in kuma ka tsare za a yi zalunci don gurin wajibi ne ka tsaya kan ba da shida babu ma kila fi shahadatu su wannan babu zai bayyana mana irin abin da aka faɗi na narko na ba da shaida wadda take ta zai yana daga cikin akbarul kaba'iru shine shaida wadda take ta zai al kaba'irul dhunub sun karkasu ko dai zama al kaba'ir ko akbarul kaba'ir da kuma ma zanibin da Allah subhanahu wataala baya gafartawa da kuma al mubiqatus sab'a an abi bakara an abihi radiyallahu ta'ala anhu qala daga abubakar al-fadl ibn harith daga mahaifin shi annabi sallallahu alaihi wasallam qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam nabiyukum bi akbar al-kaba'ir salatan qalu bala ya rasulullah qala al-ishraku billah wa uqul walidayn wa jalasa wa kana muttaki'an فقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور وما ذلك كرر تقلنا عليه سكتا wannan hadisi ya ce annabta sai ya ce alaƙuna bi ukun bi akabarar kaba'ir ba ku san in ba ku labari mafi girma mafi girma a cikin manya-manyan zunubai salatar annabta sai ya faɗi wannan su uku don tattara hankalinsu ƙalubala ya rasulullah suka ce ƙwarai ya ma'aiki a ba mu labari akan waɗannan zunuban da su ne gaba-gaba wajen dukkanin zunubai kaga akwai alkaba'iru akwai akabarin kaba'iru waɗannan kaba'iru zunub ko akabarin kaba'ir suna daga abeban da faruwarsu a bayan ƙasa yana jayowa gamewar Allah game uba ta Allah subhanahu wataala ga al'umma yace al-ishraku billah ima Allah kishiya mutum ya zamanto ya hada Allah subhanahu wataala da wani Allah a cikin bautar Allah shine babban zalunci wanda ake aiwatar ma Allah subhanahu wataala ko dai ta hanyar sa mushi abokin tarayya cikin bayan da Allah subhanahu wataala ya halitta ko samu shi a ɓangaren haƙƙi na ibada wai jalun albanatin lahi subhana kamar yadda mashirkai suke yi ko kuma sanya ma Allah subhanahu wataala kishiyoyi ko ma na mene ko kuma sarrafa haƙƙin Allah ga wani Allah taswitu ghairin lama Allah fi ma huwa haqqul lahi ta'ala ko kukul walidain da kuma kangare ma ma'aiwa kaga wannan jarabi na shirka zaka samu bangarora daban-daban mushrikai na ɗanta wanda suke da'awar su ne ahlul kitab wanda suke hudu da kuma iri-irin wanda za ka ga suna da auren sunci kuma gehe ɗaya suna haɗa Allah da wani kamar masu zuwa makabartu masu iya tukarin wasu bayan Allah suna da tasarrufi cikin al'amurra masu roƙar rubanai masu kiran waɗansu ba Allah su ba na wata'ala ba hukukul walidai da kuma ɓanɗare ma ma'aifa ana rashin kyautatawa ga ma'aifa wanda yana daga wanda Allah ke gaggauta hukubar a samu musulmi ya zamanto mai kangare ma uwaye kaga sai Allah subhanahu wataala bayan ya kawo ashirku billah ebi ba da hukukul walidai kamar yadda Allah subhanahu wataala ce anishkurli wa liwalidayka ka gode mun ka gode ma iyayenka to haka nan gurin ma sai Allah subhanahu wa ta'ala manzo sarasa ya bi ba da hukukul walidai bandare ma uwaye ɗaya ne daga abin da yake sawa sai Allah ya game al'umma ma'ana ɗin cikin al'umma da akwai mai kan gare ma ma'aikanci wanda ba ya kyauta samu su kaga abin da aka yi umarni wabil walidai ne ihsana aiwatar da kyautatawa kyautatawa magana kyautatawa aiki da kowane dangi to duk abin da yake sabanin kyautatawa wannan abin sunan shi al-uquq wajarasa sai annabsa sai tashi ya zauna saboda girman abin da zai bari wa kana muttaji'an da yana a kishin gide sallallahu alaihi wasallam wani ya nuna halaccin karantarwa a kishin gide saboda karantarwa koyarwa zikiri ne afdal zikir zikirin la inda amrihi wa nahyi Allah ya ce alladhina yadhkuruna ma qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim kenan malamin da zai karantar ya halatta ya karantar a kishin gide amma shi dalibi ya koyi ilimi a kishin gide shine kuma akwai alama wadda take ta gajiya da rashin ihtiram amma shi malami kenan wa kana muttaki'an ya kasance da annabi sallallahu yana a ittika a kishin gide fa qala yace ala wa qawlu zu ku saurara da magana wadda take ta ƙarya aka ce ta zu shine ta ƙarya fa ma zala yukarriruha ma ki bai kushi ba yana maimaita wannan saboda hadarin alqawlu zu alqawlu zu din nan da ita za a halitta jinin mutum da ita za a faɗi kaga kai hatta da jingina ma Allah mafi girman ƙaunar su da jingina ma Allah abinda Allah subhanahu wata'ala tsakaka daga shi sama Allah kishiya jingina ma Allah da jingina ma Allah tawaya da na kuka da irin abeban da zaka samu wanda suke kwatanta Allah subhanahu wata'ala da halittun shi suke aikata kaga wannan ma ƙaunar su kaburat kalimatan takhruju min afwahim in yaquluna illa kadhiba duk maganar da mutum zai faɗi a zatin Allah ko jingina ma Allah ɗa ko jingina ma Allah abokin tarayya ko jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala wasu ta sifa daga sifa ta tawaya kamar mutum ya yi ta'atilin wata sifa wadda Allah ya tabbatar ma kanshi a cikin Qur'ani sai kore ma Allah sifa wadda Allah ya sifanta ko a sunna wadda sifar da annabi sai sifanta Allah sai kore ma Allah kaga yanzu nan ya ma Allah shirka wajen tauye ma Allah subhanahu wataala sifa wadda take ta kamala ko kuma ya zamanto ya kamanta Allah da halittun shi kaga kenan nan ma ya zamanto ya yi sama Allah subhanahu wataala abokin tarayya saboda ya kamanta shi da halittun shi subhanahu wataala to duk wannan yana daga cikin shirka yana daga kuma magana wadda take ta ƙarya mafi girman magana wadda take ta ƙarya fa ma zala yukadiruha sarasan bai gushe bai na maimaita ta hatta kunna laitahu sakata har sai da Musa bai muka ce ina ma Annabi sallallahu ya yi shiru saboda mun gamsu kenan wa'azin ya isar mana wannan ya nuna irin yadda sabon manzara sallallahu suke tausaya ma ma'aikin sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan al'amura sannan wannan yana nuna mana mai wa'azi ba a san ana son mai wa'azi ya kai matuƙa wajen yawan maimaitawa zaka ga yau da gobe yau da gobe yana sa mutane su gane والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا karka gaji wai ka gaya ma mutum ka ce ai an yi an yi an yi sai ka tada na bidiyo alayhi salam fa labi sakin alfa sanatin illa khamsina ama ka gani yake cewa qala rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara na kira su ba dare ba yini kaga kenan ana son mai wa'azi ya zama to yana yawan maimaitawa karka nuna gajiyawa yau da gobe yau da gobe matukar makarnata ba su kare ba to ranar yin wa'azinka bai zama to ba yana karewa matkar akwai numfashi a tare da kai to bai kamata bai zaman to kenan ka ka yi sanyin gwiwa wannan yana nuna mana halaccin shaida ta sir shaidan nan ta zir ko da ko ka tsaya ne akan cewa wani dan gari kaza ne ko wani kaza ne kamar irin wannan da ake wannan taimako a je wajen takardu ko wajen abin wani ya tsaya ya ba da shaida eh lalle wannan guri kaza kaza kaza aka yi shi lalle wannan kaza aka yi kaga duka wannan nana ce shaidar sir yana daga shaidar zur a rubuta shahadar wanda ya harnace alkur'ani kuma bai zo bai aradin alkur'ani aka sami ya harnace shi ka gani yana daga shaidar zur yana daga shaidar zur mutum bai karanci karatu ba kawai shi kenan ka zo ka rubuta ka ba da shaidar ya karanci kaza ya kaza ya kaza ya kaza wannan ma duka yana daga shaida wadda take ta zur yana daga shaida ta zur ɗalibin da baka san shi ba ba ku zauna ba da shi baka tambayi ba halin shi ka mishi tazkiya ka ce huwa fulanin kaza kaza kaza kaza kaza kaza kuma alhali ba wai wani wanda yake adalin ka bane ya gaya ma in yanzu misali yardaddan ka ne ya ce ga wani dalibi nan gudu dalibi ne mashi Allah mun yarda da sulukin shi komi shi da Allah ga shi nan tun da ku kuna da takardun da ya ba ku damar ku yi taskiya a mushi taskiya kenan ka yarda da wanda ya gaya ma kun lura kenan amintacce amintacce ne to anan sai ka ba da shi da cewa lalle fulani huwa ɗalibin ne kaza wa kaza wa la kuzanci alamai alimu wa la masu bu kaza kaza kaza wannan sai ka yi amma kawai haka wancan ya zo ba ka sayan da yake ba ka ba da shaida ɗalibi ne mai ladabi mai tabasuki a kan sunna mai kaza mai kaza mai kaza shi kuma aka ji aka leƙa ma bai da alaƙa sunan matin ziki kai kuma ya kace ɗalibi ne mutamasuki mai riko da sunna a tasgiyarka kace mutamasuki ne mai riko da sunna yana da suluki yana girmama malamai yana ihtirami yana da tsoron Allah wala uzaki Allah to kaga wace irin shida sai aka ya kai shi jami'a kuma da kai shi jami'a ashe daga nan ba haka nan bai yamance malamin shi kan ta kai yamance izginance yana masu na izginance yana kaza to ina zaka shiga da wannan shaida gaban Allah subhanahu wataala babu shahadatul a'ma wa amrihi wa nikahi wa inkahi wa mubai'ati wa qabulihi fi at-ta'dil wa ghayrihi wa ma yu'rafu bil aswati wannan babu zai bayyana mana shahadatul a'ma hukuncin shaida ta wanda yake makaho amri da kuma umarnin shi wani kayi wa in kayi wani kayi da auren shi da kuma auren shi ya zamanto alwali makaho ne shine alwalin mata wa mabayati makaho ne yazo a yi ciniki da shi na gida ko na wa qabulihi da kuma karbar shi abu wa qabulihi bit ta'din wa ghairihi da kuma karbar kenan kiran sallar shi ko wani wannan wa ma yuqrafu bil aswat da ma irin abinda ta hanyar sauki ne ake iya sanin wannan ana Aisha radiyallahu anha qala sami annabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil masjid ma ce sarasan yaji wani yana karatu a masallaci wa qala yace rahmahullah Allah cikan shi laqad hazakarani kaza wa kaza ya tuna mun kaza da kaza da kaza asaqattuhunna min surati kaza wa kaza wadda nasirar da su daga sura kaza kaza kaza kaza kaga nan gurin mazara sassana da yaji sai ya ce yana Allah ji kanwani rahimahullah Allah ji ganshi kaga tare da nan sassan kawo sautin shi a wutar waya ma sai sarraha da sunan shi kaga nan gurin da yaji sautin shi sai ya mushi taskiya ba tare da ya ganshi wanda ya nuna wadatuwa da sauti inda ya zamanto misali sautin na hakika a yau da aka kai misali lokacin da ana ga an ci gaba za a samu na'urar da za ta kwaikwayi sautin mutum ta yi kaza to kaga nan ba za a wadatu bi mujarradi sama'i na sauti na mutum a cikin ala kaga nan gurin ba za a wadatu ba saboda kenan za a kwaikwayi magana shi da komai za a kwaikwayi ma motsin shi da kaza da wannan duka a sa to kaga ba za a wadatu ba da wannan labudda ya zama ko an samu kenan wani abu wanda yake sarihi ko kuma a yi bincike ga waɗanda suka san wannan shi lalle hakikanin sautin wane ne ko kuma a'a wannan na'ura ce don kare zaman to an mai hukunci da ya zagi wani ko ya ci mutunci wani ko ya faɗi magana ta radda in kuma a haka za a yanke hukunci to kaga za iya ma mutu hukunci da radda ma daga nan kuma ba shi ya faɗi magana wani radiyallahu ana fi ruwayatin qala tahajjara annabi sallallahu alaihi fi baiti annabi sallallahu alaihi ya amale a gidana fa sami'a sauta abbadin yusalli fil masjid sai ji sautin abbari yana tsalla a matsalaci faƙala ya aisha a sautin abbari hada sautin abbari ne ƙuntu na amna ce ƙware ƙala allahun marham abbari lalle allah ya cikin abbadu wanda ya nuna yin addu'a musamman ga wanda ya nuna wata fashimta janibi wanda yake na ilimi babu kamar karatu da alƙur'ani mai girma ka ji mutum ya yi karatu alƙur'ani musamman in kafa idan ta nuna mutum ya karanta ƙur'ani karatun ƙur'ani shi sai tunatar da kai Allah karatun ƙur'ani shi sai zafirar da kai ka jajirce akan karatu karatun ƙur'ani shi ya sa wata gabar da abin ya kwanta ma sai ya faɗo maka misali sai ka ji wata ayar da kai a kuskure kake karanta ta sai ka ji kawai ya zo gurin ya karanta ta daidai kai ka farka ce ashe kai kai ne mai kuskure kaga za ka iya samu wannan ka ji ma dama gurin kana cikin wannan kawai sai ka ji birzuwar ya karanta ta daidai kaga ya taimake ka ce to ke na abin haka ne kaga falla nan to me ya kamata sai ka mushi wani daga cikin qur'ani aka ce ya shekar 40 yana karanta wata aya shi ya shi kuskure ke yi shekara wajen 40 kamar yadda abin farja Abdurrahman bin Jawzi cikin akhbarin hamqaika ya ce sai da ya jiran nan wani ya karanta ya ce inna da ya ce shekara ta arba'in wannan gurin ta gani ke karanta shi ka gani da kuskura to kaga ana samun wannan abu kawai an zo da allah wanda za ka yi sama'i wajen shi shi ma bai an kara da kai ba ko gyangyaɗi ya warce shi kawai shi kenan sai ka karanta ko ba a taɓa baka tari gurin ko ka yi tukurin shi da wani duk an an zo gaba kawai kai kaɗai kake yin kayan kafin kuma baka taɓa karanta shi a sallah ba wani shi ba mamaki ko baka taɓa ma wani ƙarin shi ba balle kafar ga kawai a haka na ake tahiya to kaga za a iya kwashewa shekaru masu yawa mutum yana irin wannan Allah kare kenan yin addu'a ga duk wanda ka karu da shi musamman ma janibi na ilimi ko kuma ɗalibin da ya zama to ya bajimtar abin a zo a gani sannan wannan yana nuna mana akwai fa'ida cikin sauraron ƙur'ani da kaushin wani musamman wanda yake yana da ƙware ma karatu a ce limamin ka ƙwararre ne to za ka ga duk wanda yake bin bayan limami daga ahalin ƙur'ani ya mamun kan samu jari na imani saboda zai zama to yau ya karanta waccan gobe ya karanta waccan bambance shiga can da shiga can ɗin za ka ga wannan yana ka in ka san me ake wani sai ka ga ya ishe ka wa'azi za ka iya halartar sallar asuba ka ji wata aya ka samu jarin wa'azin da zai kara ma tsoron Allah a wurin ko hawa shi gari gobe ma kuma an zo haika ji wata jibi ma an zo haika ji gata ma an zo haika ji to kaga ashe akwai alkhairi tare da wannan shi yasa ma abuta qur'ani akwai alkhairi tare da su akwai alkhairi a tare da su kenan yin addu'a ga irin wannan duk inda ya zama to ka karu to ka gabatar da addu'a haka kaga Abdullahi ibn Ibn Ummi Maktum anan sa sai kan san ya shi zaman to na'ibi ya bar shi a Madina kuma yana daga ladane na mazar sai aikan yin kiran sallah a kuma dogara da kiran sallah shi a lokaci wanda yake na sallah wannan ya nuna babu laihi makawo zai iya tsayuwa shida zai iya zamantawa alwali sannan za ma iya ba da shida tare da sauti wanda mutum ya zamanto ya shi babu ta'dilin nisa'i ba'dhinna ba'da wannan babu zai bayyana mana hukuncin mace ta adaltar da mace junan so juna mace ta ce ma yar uwar ta adala ce shi za iya karbar ta adili wanda yake na annisa kaga bangaren sheda mace biyu tana daidai da sheda namiji daya to bangaren ta adili ba za iya mace ta ce wani adali wacce adala ce misali ta adilin da sa ba ta hinna ba ta kaga ai mata suna da ƙoran ta ce ƴar uwarta kaza ce misali mace ta ce abin da gaje mace ta ce gaskiya wance kaza ce to abin ya kai kokowa saboda ba kaman maza bane su suna da ruwan ta zaman to ta yaba wata duk yadda za sai ka kawo ta yi kwana duk yadda za sai ka ga sai ta hudu wani abu amma ta yarda cewa wance ta isa ko wance ta yi kaza ko wacce lalle mai tsoron ce ko ta iya karatu ko ta yi abin nan ko ta yi kaza inda za ta zo ta yi karatu ka ce waya kika ji karatun wancan zai ta ce ai ta yi sa'a wannan sa'a ce ta yi katari ne yau ko kaza ne ko kuma sa'a ta yi ta samu gurin tarki ko kuma kaza ta yi amma kai ta ta ce kai gaskiya wa abin masha Allah to kaga wannan abu ne wanda yake kenan mai wahala to amma sai aka samu wannan kaga عن عائشة رضي الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرأ بين أزواجه وأيتهن خرج سامها خرج بها معه فأقرأ بيننا في غزوة غزاها فخرج سامي فخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب فأنا أهمل في هودجي في هودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن الليل برهيل وقمت هنا آذن آذن برهيل ومشيت حتى جاوزت الجيش ولما قدرت شاني أقبلت إلى الرهل ولمست صدري فإذا أكل لي من جذع من جذع أظفار قد انقطع فرجعت فالتمست إقدي فحبسني ابتغاء فأقبل الذين يرهلون لي فاحتملوا هودجي فرعلوا على بعيري الذي كنت أركب وهم يعصبون عني فيه وكان النساء ذاك خفافا لم يذكرهن ولم يغشهن اللحم وإنما يكون البلق من الطعام فلم يستنكر القوم حين رفعوا ثقل الهودج فاعتمدوا وكنت جارية حديثة السن وبعث الجمل وصاروا ووجدت إقدي بعد ما استمر الجيش وجئت منزل منزلهم وليس فيه أحد فأممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدوني ويرجعون إلي وبين أنا جالسة غلبت عيناي فنمت وكان صفوان بن معطل السلمي ثم زكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى- فرأى سواد إنسان نائم فأتى وكان يراني قبل الحجاب واستيقظت في استرجائه حين أناخ راحلته فوضع يدها فركبتها فانطلق يقول بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مؤرسين في نار الظهيرة فهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شعرا يفيدون من قول أصحاب الإفك ويريبني وجهي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كنت أرى منه حين أمر وإنما يدخل فيسلم فيقول كيف تيكم لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت فخرجت أنا أمي مستاق قبل المناصب متبرزنا متبر- متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزل فقبلت أنا أم مصطى بنت أبي روم نوشي فأثرت ف- ف- فأثرت في مرضها فقالت تيس مصطى فقلت لها بيس ما قلت أتصبين رجلا شهر بدرا فقالت يا أنت ألم تسمعي ما قالوا فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي أنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دقا عائشة الله قارئ الرعا قريتها تجي kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada an yakhruja safar annabi sallallahu alaihi ya kasance al'ada shi duk lokacin da ya niyyar fita bulaguro aqra baina azwaji yakan yin qur'a tsakankanin matake shi sallallahu alaihi wasallam saboda tunanin zai iya yiwa kenan wance kwanukan ta ya bulaguran ya tsawo kenan har ya zama to kwanukan ta sun wuce to annabi sallallahu alaihi duk da an yi sabanin rabon kwana wajibi ne a hakkin shi ko ba wajibi bane amma cikar adalci da mazararsa akara a bayan azuwaji wannan ya nuna mana halaccin yin ƙura a al'amari wanda yake ya rikitarsa su samarin ƙura'ato inda mabahami ana aiwatar da ƙura a lokacin da aka samu rikicewa ko kuma inda ta safumi lokacin da aka samu haɗuwa na haƙuƙuwa akara bayan azuwaji yakan ƙura a tsakankanin matakin shi bayan tuhunna kharaja samuwa duk wanda ka santa ya wuto kharaja biha ma'ahu sai bulaguro tare da ita kaga wata ba za ta yi zargi ba duk lokacin da aka yi qur'a abu ɗaya ne mutum uku suke tarayya a shi sai aka yi qur'a sai wani ya samu wa zai yi zargi a ciki babu wanda zai zargi a ciki ba qara baina da sai annabi sai ya yi qur'a tsakanin bi ghazwatin a ghazwa na muraysi ghazaha wanda yaje fa kharaja sahan sai Allah ya datar da ni Aisha tace sai ka so na ya wuto na zaman toni ce za a yi bulaguran tare da ni saboda Allah subhanahu wataala ya kaddara abin da ya kaddara fa kharaytu ma hu ba'da ma unzila al-hijab sai na mutu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an sabkar da bayan an sabkar da wajibcin sa hijabi fa kharaytu ma hu ba'da ma unzila al-hijab bayan an sabkar da wajibcin sa hijabi aya da ta sabka ta hijabi aya ce da take bayani akan lillabewar mace da baki daya saboda haka in cikin gida ne wanda za su haltumo na mutan wasu alwunan min wara'i hijab in kuma a waje ne to ko mace za ta lullube ga baki daya cikin ta ba tare da ya zama to an ganta ba to in har mace ba muharrama ka bace baka san da ba kafin sa hijabi to ba da za a yanzu ka iya sanin ta tunda in kai sallama gida akwai shamaki in ta hoto kuma da katuwa da hijabi to ya za ka iya gane ta kaga he in daman can ka san ta kenan ba na humal fi haudashi he zaman to ni ana dauke da ni a cikin darbuka haudashi ne dan dakin da ake a sanya mace sai mutum hudu su dauka su dora sama rakumi dan saboda ya zaman to tsaro ga mace kuma in aka sanya mace kenan ciki ba ne ganin ta zama ta iya canza kaya saboda kawai dan daki ne nata wannan dan ba da kariya wannan ya nuna a wancan lokaci irin yadda ake ba mata tsaro da kariya saboda tsirar al'umma da kubutar al'umma da gudun yaduwar fitina da kuma karewa mutunci da daraja da kima wanda yake na mace saboda ba a yarda ba wata mu'amala ka gama mutum da mace in ba tare da haƙƙi ba da darajarta da mutuncinta ba ana amma duk lokacin da ya zama to mata suna a hili adam mata yana tsirara sai ka ga mutum ga matar shi a gida amma yau to yana ga wasu wanda sun yi matan shi kyau yanzu inda suna da wa yake gani matar shi kaɗai fuskar wa yake gani fuskar matar shi ka gani yanzu ba ruwan shi shi kawai wanda ya gani lamiyar illar asadik kaga shi kawai fuskan matar shi kawai sai a matsayin mata kenan babu zancen ya ta abin to amma ya zama to duk gasu na a hili kenan dole zai ga waccan ta yi mata shi kyau waccan kaza waccan kaza to shi kenan sai kaga kuma ana ta yawan abin nan ta'amalu fi aude wa unzila fihi saboda haka unzila fihi sai aka saukar wa unzila fihi sai aka saukar da ni fihi a cikin shi fasirna maka sai hatta idza faraka rasula min ghazwati tilk har sai da annabi sai ida wannan yaki nashi wa qafala ya dawo da nauna min almadina ya kamo hanya mun zo dab da madina azana laila bi rahim a lokacin sai annabi sai aka shelanta cewa wata hiya zai fa kuntu hina azanu bir rahim lokacin da aka ce to jama'a aka shelanta jama'a fa za a daga sai na tashi fa mashitu sai na tattaki ta jawo tilgesha har sai da nayi nesa da gurin wannan runduna falamma qadaitu sha'ani lokacin da na idar da uzurina aqbaltu ila rahani ma'ana sai bukata ta dan adam ta kama Aisha nan ga ayari sun tsaya duk mace mai mutunci mai kunya ko ma wace ce ne in za ta biya bukata nan ga tirin ayari kaga ya za ta yi za ta zama to ta ga can gurin da yake nesa to Aisha ta ce ba kumtu hina adamu bin rahimi sai na tashi lokacin da aka shelanta tayya fa mashitu ne tattaki hatta jawo jawastu tisha har sai da na ketara can na huci inda rundina take falamma qadaitu sha'ani da na biya bukata aqbaltu ila mahali sai na fuskanto inda wannan ayar yake falamasu sadari sai na lalibi kirjina fa idza iqdulli sai ga maka tsakiyata sarkata min jiz'i wadda take ta dutsi ko ta ziri afar wanda yake na tafarshi kenan na turare wanda yake mai shigen farci a wata ruwaya ya zo min juz'i zafirin daga tsakiya dutse na zafar zafar ɗin wani ƙauye ne daga biladi yamma kenan tsakiyar ta dutse dutsen da ake kawowa daga ina daga yamma kaga wannan ya yi kusa da wancan na iccen turare tunda a ce iccen turaren ne aka ɗan aka tattala aka sa bai da ma ƙwarin da shi wannan iccen zai zamanto ya tsaye a kawai kenan ya fi wancan ruwaya wadda ta zo na zufurkin cewa wani ƙauye ne daga ƙauyuka wanda suke neman ƙadin ƙasa wannan tsakiya ta ta tsinki farja'atu to yanzu kuma tun da babu tsakiya ita kuma tsakiyar nan gurin asuma ta areta tun da yanzu misali kasar ta ya faɗo ita za a yi bulaguro da maza da sassa ta ga dole za ta kuri a daga zai kwalliya to yanzu sai zaman to har ta ari tsakiya don yin ado to gaji kuma ya tsaki a rota ɓaci to kaga kaka kenan matsala kenan to na je na dawo na lalaba babu farjatu sai na koma falta mastu fata masastu ikri sai na lalibi wannan fahabasa niftuta laliban shi sai zaman to ya tsare ne ba kabalin ladina yarhaluna li sai waɗanda suke ɗauke suke ɗauka na su ɗora na sama sai suka gabato wajen wannan ɗan daki wanda nake ciki fahatamalu hau da shi sai suka caccaɓi wannan a darbukatawa fahamaluhu sai suka aza alaba iri a saman rakumina wani zai iya cewa to yaya aka yi suka ɗauka ba su iya ganewa ba ba mutum to don saboda kan mai tunani ya yi wannan ta ce allah zai kuntu arkau wa mu ya sabuna annifi su tabba hannunsu ina ciki me yasa wakanin nisa izzaka wancan lokaci mata sun kasance khifafan shakwatu ne lam yaqul hun basu zama to lam yaqulna basu yi nauyi ba wa lam yakhshahun Allah basu yi kiba saboda kaga ana cikin talauci da wahala da tsadar rayuwa ina zancan a ci ko shi ayi kiba kaga babu zancan kiba wannan lokaci ana ci abin to kuma lokacin Aisha ba ta wuce shekara 15 ba kaga shekara 15 ga rashin girman jiki mai shekara sha biyar da akwai karfa kato hudu za su tsaga ba da akwai karfa bu dukkan za su iya gaya da mutum ba ko babu mutum to shi ne aisha duk take hodi don saboda me yasa karka yi tunanin wani zai ci ah to ai da kamata da suka dauka ai da kamata kaza to shi ne duk sai take gabatar da waɗannan uzurruka tace wa miya subuna annifi wa kana nisa idda ka wancan lokacin mata sun kasance khitafan lam yasqulna basu yi nauyi ba lam yakhshawunna laham sannan nama ma bai zama ya lullube su ma'ana babu kiba a tare da su wannan ya nuna babu bambanci da mace da namiji bangaren in ana yanayi na tsadar rayuwa da yanayi na abin nan dole kowa ya zama to ya ci a cika wannan yana nuna imani na sabon manzala sassa wayanna ma ya kunna ulqa min al-am suna cin abin da ya samu kadan daga abinci ulqa qalil min al-am falam yastankir al-qawm hina rafa'u thiqal al-hawd to wanda ya samu sana ba su yi inkari ba na nauyin wannan haudashi lokacin da suka daga fatamaluhu suka daga wa kuntu jariya hadithata sinni kuma ma ni ina ɗan mata mai ƙarancin shekaru ban wuce shekara sha biyar ba ba ba asuli jamala sai suka tashi wannan raƙumi wasaru sai ayiri ya kaɗa ya tafi a lokacin da aka yi tafiya na aisha kuma tana can ta koma ina mafi nisan guri gurin da akwai tazara tsakaninsu ta je neman tsakiya sau da dama da za ta biya bukata can da zali to yanzu kuma sai ta koma can tunamin tahiyarta da dawowarta kaga dole akwai nisa abin nan ta ce fawajattu ikili sai na samu wannan tsakiya tun da kaga dole ta ji wajen laliba ba da masamarar jeshi ba rundina tuntuni ta zarce ta wuce fajetu manzilahu sai na zo masaukin da suka sabka wale safihi ahadu babu wani mutum daya fa amamtu manzili sai na nufaci masauki na allazi kuntu bihi wanda a nan ne nema da aka sabke ni nake fa zanantu annahum sayafiduni fayarji'una ilayya na tabbatar da lalle kam za a bincika a rasa ni kuma an rasa ni za a dawo in an dawo mai muke in kama fagamniya in kama hanya ka gami a tardo ni a inda digirgin da ana zauwa dai inda za a bi inda kenan aka farka cewa lalle kawai an manta ta gurin saboda haka kenan yabidu ne bayar juna ile fa baina ana jalisa a lokacin da ina zaune a guri na wannan yana nuna kaifin tunani da hankali na Aisha radiyallahu ta'ala anha galabatini ainaya sai idaniya na tarin jayin saboda ai kaga kai kawo da gajiya da sauransu fanim sai barci ya dauni wa kana safwan ibn mu'attal safwan ibn mu'attal ya kasance as-sulami thumma zakawani dan kabila ta banu sulaim sannan zakawani banu zakawan mai wara ɗike shi yana can bayan rundina mana iya daga ɗan agaji wanda suna taimakawa duk inda rundina ta ɗaga ta yi mantuwa to kuma shi matsayin ɗan agaji ne ko an yadda wani abu ko an yi wani abu sai ɗauka ya kai a watsar waya ko mutum ne wanda yana da larura na barci akan iya tahiya sai barcin wannan nashi in yayi to yakan jimawa kan ya tashi har ma ya ce 'yan gidansu ma duk haka nan suke da wannan larura to yanzu an yi tsaye an bar shi yana da larura wanda yake na barci min wara aljesh bayan randina fasu ba inda manzili ta ce fasu ba sai waye gari inda manzili wajen masauki na ma'ana fasu ba sai zamanto inda manzili a wajen masauki na fara sawa da insanin sai ga duhuwa ta ɗan adam na amin yana barci fata ne sai zo hudu kidan safuwan yana a bayan runduna yanzu an ta yi sai dawo Allah inda aka yada zango bari in gani ko da allah wani ya yi abin shi na yadda na sai da kuma shi to yana tun karawa wajen sai ga duwa duwa tun da ƙarshen dare sai ga duwa duwa ta ɗan adam ta ce a lokacin kenan ba su bayan da manzili fara'asawa da insanin sai ga duhuwa na ɗahada na amin fata ne sai zo mu waka ne ranar ƙaunar isha kafin hijabi yana gani na kafin wajabta hijabi kenan inda safwan kafin wajabta hijabi bai san ba huska aisha kaga ya za a iya gane cewa matar manzara sassaran ce ba zai gane ba matar manzara sassaran kawai zai tabbatar da wata mata ce ne aka manci to yana ganin wannan ya ga wasu aisha ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaujata rasulullah sallallahu matar manzara sassa aka dai aka bari to wannan da ya istirja'i ta ce fasta ya qaftu istirja'i ni kuma kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in shi sai ya farkar da a wata ruwa ta ce fa khamartu wajhi bi shidwa kawai ina nan sai na rihe huskata da mayafi kaga shi ke istirja'i hina ana kharahilatahu lokacin da ya gurhanar da taguwar shi fawati a yadaha sai take kafar wannan taguwa sai ta gurhana farkimtu ani kuma sai na ban talaka ya kudu biyar rahila sai ta yana jan taguwa da ko abin da ya sai take kafar taguwa taguwa sai ta gurhana ba hawaiwaiwa bai ya sa kai gaba kawai da ya taki kawai da taya bin nan ta gurha na aisha ta wai tabbata ta hau kawai sai kama sha saboda matar mamman shi ce sun kaga ya zai zai kyautata sama da ma'ayi da ta aihe shi annabi aula bil mu'minin fa wa zuwa ummatu to kimanta da matsayin ta tahi ma'ayi da ta aihe shi saboda haka cikin ladabi da girmamawa sai zamanto kenan ya iya abin nan ta ce fawati a rijala farakin duha ban talaka ya ƙudu biyar rahila hatta a tainar jesha har muka je wa rundina ba da ma nazalu ba su sabka mu'arrisina suna rirrimi fi na harin zahira a tsakiyar gwarji ba halaka man halaka to a lokacin da muka shigo kin nan a lokacin nan wanda ya hallaka ya hallaka wa kana alladhi tawalla ibka wanda ya labci wanda ya nabi wannan yarfe da kage abdullahi bin ubay ibn salul jagoran munafikai dama ya so wannan fitar tun farkon yakin ma dama sai da ya kulla fitar a hanya ma ya takara kai har ma yakin kurma kashe matsalarsa sai tsara wasu ya ma yi kokarin ja zama a samu fitina tsakankanin al'umma ta musulmi duk wani abin ya gagara ashe bai hakura ba yana ne ya kullace da abin amma dama ya kulla wannan hajjan baya suka ci yaran hausa suka ci yaran hazar to duk wannan tsiyar ya yi ta ƙoƙarin yunkurin ya ga cewa ya kulla ki murmura dama kuma su haka suke Allah subhanahu wata'ala ce kai in ma suka zamanto cin kufa mutane ne waɗanda in sun fita ma tare da ku ba za su tsara muku ma za lukum illa khabalan wala awda'u khilalakum yabghunakum fitrata wa fikum sama'un in sun je ma abin da za su yi da namu za su rinka ma sauri suna kai kawo cikin suna neman fitina su aikin su kenan dama a ire-iren wannan shi munafiki yana neman wata buka ya kawo baraka ya kawo rabo ka tsakankanin mu'mini tsakanin aminin tsakanin wanda suke addini wa juna daya faqadim dal madinata sai muka ga mato madina fashi ta kai biha shahara wata guda kuma sai na samu rashin lahiya yafizuna min qawli ashabil ifki ni ina gida ba da lahiya a ce yi fiyoduna suna cece kuce suna butsawa min kauri cikin maganganun ashabin iski wacce ma'abuta yarfa aisha ba ta sani ba za a yi zarce cire ka ada faɗan abu a kwashe lokaci gaba kama sayan da ake ba wai ribu ne fi waje yi abin da yake mun shakka a cikin rashin lahiya ta anni la ara min annabi sallallahu alaihi kuntu arahu min yin amra kawai dai ina shakkar ya aka yi ba na samun irin tarairaya da kulawa da tausasawa na maki sarasa wanda yake mun in banda da lafiya kaga wannan sassalam yake cewa kaga khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli biyayyen ku biyayye ga iyali ne ne na fi ku ga iyali akwai wanda da an ce mata shi bata da lafiya sai ce amai da ta samu lafiya amai da ta tura da gida ka gani da an ce ba da sai ce zo gaskiya da yadda aka yi ta gida wani da ya ce to dama ai mai rasala ya ce akwai aibubuka wanda suke sawa a raba armi saboda haka ke na wannan yana daga koyoku wanda tsohara ke raba armi kenan kawai ana iya inda ana iya mamai domin sadaki inda an bi ta mazhabin mai rasala kaga yanzu ya san mazhabin mai rasala sai a mai domin kuɗi na yaran wani in ya so mutuwa take ta mutu akwai kuma ɗan lalibai sai isa kin tana da kuɗi saboda ta mutu kenan ya ɗan ci gadon da zai ci to Allah dai ba ta lafiya ana jiyar ta a gida yana dawo yana dawo kenan la'allatin da ta kusa ta iya yawwa kenan ta mutu in ya so samu sai armo wata to duka wannan kaga akwai rashin kulawa da janib na na janibi na iyali ko kuma ka ga mutum misali babu sayan magani sai dai uwan ta saya mata magani da ya sai ce to gaskiya da ba akwai ilahi da bangaren ka ne tsora kuma dama haɗin gwiwa ne ake kenan kuma sai ku kawo na ku to kaga duka wannan yana da kyau zaman to azar ko kuma na ce dole koya ake to ita ce ba za ta yi faru ta tashi in dawa da in mani za ta yi dole dai ke ce tsaki ko ba na yi to kaga wannan akwai rashin tausayawa kenan a janin aisha ta ce a nafsa wani kuma ɗan abu ma mai daɗi daɗi to shi babu yadda za a iya zama to ya kawar wani kuma likita take sai ya kwana nawa ma shi likita ma ba zai ke ba ce to ai mu muna can muna nemawa abin da za a yi ai nemawa ce muke dan ka azama daya Allah kare mu to kaga wannan duka dai kuskure ne sabanin kenan tsari ne na karantarwa ce ta manzo Allah sasawai ribni fi waje yani la ara min annabi sallallahu alaihi wasallam alladhi kuntu ara minhu ina amra inna ma yadkhulu fa yusallimu kaɗai ne yakan shigowa ya sallama sun mai ƙul faikul ya ce kai fatikum yaya mara lahiyar taku take kai fatikum yaya wadda yaya take la ashkur bi shay'in min zalika ban iya gane wani abu daga cikin hatta na kadu har sai da na fara murmurewa annaqihu annaqaha shine fara murmurewa mutum kamar fara murmurewa daga cuta tace hatta na kadu har sai da na murmure fa kharaitu ana wa um mista sai na fita da ni da um mista kibalal manas wajejen manas wannan um mista tana daga maima aisha tana mata hidima muta tana kuma rakiyarta in za su ta kenan biyan bukata mutabarrazuna wancan manas guri kamar ka ce dashi haka wanda yake kace kiliyara ko kace kaza misali irin wannan dan daji da yake bayan tace mutabarrizana can ne mutabarrizana gurin bandakunan tace la na kharuju illa laylan ila laylan ban mu mutahe da dare zuwa dare kale ka kaga gusta tahiya biyan bukata sai dare zuwa sai dare zuwa ka gani saboda a su ta ce wa zarika kawai an tattakar kurfa ƙariban min biyutina kafin mu riƙe bandaku a kusa da gida wa amurna amurul arabin kuwai tsarin irin tsarin larabawan warko na daji filbari ya aufin tanansu wajen huta daji ko kuma ɗan huta shakata bakin gari kenan tsarin ba a ajiye ban ɗaki gida su suna ga kamar ai wannan kazamta ce a kawo salon gari da aita tara kashi ya za a zo a ta tara abu mara kyau a cikin gida kenan sai dai a huta bakin gari a huta da shi ta ce su tsara mu irin wannan to kuma mun huta ɗaya da dare zuwa dare sau da kumiya amma za haka sai ka ga ɗan mace wata wacce ta hau mota ka to yana tabbatar ma daga da magarin za a je maraɗi ɗan sakwancan gurin sai ta shiga gidan bandaki ɗan shiga sai ta shiga na gidanka duk wata cutar da kattai suka zubda da wasu sai ta yaɓo ta kata ya ɓaki wata kuma ta ta yi gidan biki to bini-bini sai ta shiga bar bini-bini sai ta shiga bini-bini sai ta shiga akwai inda za ka shi inda zai samu guri kawo sai ya shiga bar inda zai wani sai ya shiga to kaga wannan kuskure saboda duk cutar guri za ka yi ta yaɓewa imam mara ya ce ina jin kome a dinga ina yawan kai kawo ban ɗaki abin kome ne musamman ga mace shi yasa ko iya dole ya zama tsara su makaranta za ki ki tsara ki kimtsa daga gida in ba larura ba kawai shiga ban ɗakin mace a waje hai larura shi yasa wa zana sassan ce man kare min billahi da yawmil akhir fala tadkhul fala tadkhul halilatahu alhammam aw kama qala wanda ya zama ta iman da Allah kiyama mata shi ta shiga ban ɗaki wanda yake na kasuwa ka gani saboda baya halitta ma mace ta kwabe kaya a wani gurin da ba wannan to kaga akwai sakaki cikin wannan ya zama duk gidan biki mace kawai za ta yi tana abin duka wannan karamcin kumya ne su lokaci akwai jin kumya yanzu ne za ka yi biki ake mata a yi unwa kowa gida a zuwa musu a tire kamar katai suna buga noma wancan ta sabke yaro wancan ta kunce goyo don saboda a gida ɗin ɗibar abinci ta kunce goyo wancan allah kaga kawai a titi kamar katai an yi ruwa kawai suna noma ka kuna akwai karamcin kumya fi sabi menene karo shin mijinki ba ya kawo miki abinci ba a ci da ne ba a bada kuma dan kazandancin amana ta haɗora abinci gidanta kawai alama ce na wannan ɗan makin-makin wannan kurin da wata tsoka guda uku kamar mayu ana hada-hada su an zuba to shi ne dai ƙarshe a tarar tsoka ba sai uku ba kaga akwai cin amana mijinki zo kina buga loma kamar ƙato a titi alhali mijinki ya baki kuɗin abincin da zaki iya abinci a abin to wannan duk ƙaramcin kumya ko ka samu mace a cikin adaidaita tsawo tana bambadanci da ka san kira in adaidaita wuce ma kana ci ko ka gama ta cikin a daidaita sahu kawai da yaro ya kuka sai ta kunce goyi kawai ta tarin gaba ɗan kanon a cikin a daidaita diyo za ka gama ta ne a daidaita ha tana bayarwa nono saboda kawai rashin kimsi to kaga wannan wannan kuskure ne dole yara tun suna lakun tun suna makaranta zama daidai ga lokutan shiga ban daki ga inda ya kamata ga inda ba kawai ko ina ba da mace yariya dan tana yan mata ta kwashi yan faksin dan tana yan mata an je da kwal inda wajen mutum dubu na kuma ban daki dan farorin ban daki an bar lakwal an bar ban daki haka kattai suna haura ta sama in ka je ba inda za ka san ɗauka akwai kazan kana gegawa sai ka je duk wani kaikai ya tunkare ka sau da ƙato nawa mutum nawa ya tsari ga ƙaban tsanin wurin duka sau da kowa ma bai gyara bai abin to ina da biyu akwai tsarin da yanki ka tsara kenan ka biya bukata ka fita da gida to ko shi kenan sanas kuma mutum zai iya in ya kama guri wanda yake ya dace wannan da ba to aisha ta ce ba mu huta illa millalin ilalai sai da dare zuwa dare amma abin kumya ne kawai ki ɗauki sahani ana ganin ki kawai ki ɗauki sahani kawai ki wuce ban ɗaki وذلك قبل أن نتخذ القلوب قريبا من بيوتنا أمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزل فأقبلته أنا وأم مستهل نيد أم مستهل سيمك قبات وبنت أبي روح من نمشي من أتهيا فأثرت في مرتها سيتنتبه أما دورن تزانت سيتنتبه أما دورن تزانت yanzu ni zai sa umar mista ta yi tuntube da maɗaurinta saboda maɗaurin ne yana jan ƙasa kaga yana jan ƙasa ka take shi ne za ka yi za ka yi tuntube shi yasa ummu salma radiyallahu ta'ala a lokacin da manzala sallallahu ya ce la yanzur la ila man jarrafa wa khira sai ta ce kai fa yasna an nisa bi zulikin ya rasulullah to mata da suke jan gezar su a ƙasa ya zasu sai ce yarki na shubra su ja kamar gurgudan haka ta ce idan tankashi a ƙadamu na to ai in haka ne a ƙasa diddiginsa zai zama ya bayyana ƙala ya tsina tsira haka ya zama yana shan ƙasa wala ya zinna ali kasa ƙara tawa saboda wai dun sitar cewa da lullubewa da abin yanzu wannan da ka gani allah ɗin da za a samu ta fasu ɗan mawaƙiya ta yi hijabi yana jan ƙasa kan a ce maka sati ya yi duk wata macen da ta isa 'yar gata sai kaga ta yi wata kuma shi ne yasa aka yi ne wanda ta ce ya kanata kare kawo tsarin addini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abiru ma ba inda za ka zaman to ta taka guri danye to ku sace ka bi kuma ya tsarkake shi sannan kuma ai me aka ce mata ta koyi wala yabdina zinata to yanzu in za shi wannan hijabin da za ta zumbula in ta sa dinki ta sa kaya za ta fita daga gida ko shi da ma a rata yake ta ɗauko ta zumbula shi shi dama na rihe a duniya kun nura ba ta zo gidan ‘yan uwanta ba danginta a ga ɗumkinta ko to shi wannan ɗaukwaɓe shi za ta yi don yanzu cikin mata ne take ‘yan uwanta me matsala don allah ai ba kasan titi ba ne za ta nuna maka shi dama wancan don a rihe ado ne wani shi babu zancen a lullube ado da ado ka gani to ka ji fa inda al'amarin to ummi mista sai ta zama to ta tuntube kuma duk mace ma mai mutunci a haka da a dauki marka ta saba kaga lokacin da ta zo ta zo hasabatu hujjatan wa kashafat an saqiha kaga sai ta yayi saboda ni tubabi yana ja abin a matsayin ta na mace mai mulki shin kima ce mutunci ne wasu su ga wani sashe na cikin ta kaga ai ba kima bace duk mace mai mutunci wanda ta kai abin nan ai kayan girma za ta dinka kayayyakin da za su zama sun lullube cikin ta wanda suke da abin nan asali sa kananan kaya ai na kananan mutane ka zo ka zawa ne dan kirkirin abin nan ka gani ai dan kirkirin wannan kaya ne kamar na aiki za ka yi leburanci za ka yi abin nan sai ka sanya wata wannan dan kanka sa masu faɗi ba ta rabe mirla ya faƙala ta isa mista sai ta ce mista ya wahala ko mista ya taɓi ko mista kenan ta isa kalma ce ta Allah wadda ya ta zargi wadda larawa suna amfani da ita a lokacin da za ka sa laumu ga mutum sai ta ce mista lalle ya yi asara ta isa mista ya yi asara ba kultula aisha ta ce take sai na ce mata fi sama kulti amma tur da wannan magana da kika wani a tasubina rajulan shahida badar yanzu zaki zagi mutumin da ya halarci badar kaga ya nuna ta isa kalma ce ta mi kenan ta zargi to a take kuma aisha ƙa'ida an wado na abin da bai dace ba ga mumini wajibi ne ka zaman somi ka yi difa'i wajibi ka yi difa'i sai ta ce a tasubina rajulan shahida badaran faƙalar ta ce ya hanta ya wani ko ya doluwa kamar hanta kamar mutumin da za a iya zance shi yana guri bai gane sai ka ce mai hanta saboda haka ta ce ya hanta alam ta suma ima ƙaru kewaye har ma yanzu ba ki shi ba ma abin da ke nan suka faɗi ma'ana inda kin za abin da mistahu ya faɗi da na ce ta isa mistahu da kin ce wanta kasa wanda shi ka falanta asa ba ka baratini bi kawai ahalin ifki a lokacin hukumin nistahu sai ta bani labarin abin da ma'abuta yarfa suke kori a dangane da ni faddattu maradan ila maradi da aina fara murmurewa to ma wata cutar sai ta ƙara ta rashin lafiya ta kaga masu mutunci duk in kaga mutum ana mai yarbe yana dariya ko bai damu ba to dama bai da mutunci amma duk wanda ya taɓa mutuncinka ka zo kana dariya mutum yana taɓa mutuncinka yana gaya ma bakan magana to ka zama to tamkar matacce ke kamar matacce ne ake mushi rauni an zara ne duba kawai leka mutuncin ka yi ma ya rafe ya jefe ka ba su kan jiro kuma shi ke ne ce wala kai ko ya iya ce mutu ya zo cewa ne mai yafi juna da nama ba daidai ba ka dai ya yi duk abin da na a gaya ma me me ya je ya hodi a kanka in wasu zuwa ya ringa cewa ka aikata kaza kai fasiki ne waye kaza kai baka sani ba kace ka yi ne can ya ji ya gama fata ma suna mutane suna ganin ka a mutumin banza shin ya aka yi kacin ya ke baka ni ne in wanda zai ya ke mani ya yi in wanda ya kabu ka je ka warware ne ka ce wa na ƙarya na mishi hassada ci da ƙiyayya don in dan koye shi in dan kushe shi shi ne sai na ce ai kaza don ku ɗauke shi mutumin banza ni ne rashin tsoron Allah ɗa ne ya sa ne ka to dole ya ji ya yi wannan amma haka kawai a dunkula a yi ya yi ya mubahama karɓo nan ba'ayinta so da akwai abin da ba yiwa faƙalar ta ce hanta alam ta zama yiwa ƙalu ba ku barazin ƙaunin halin ifi ya ta ba ta labari ba da to marazan ila maradi cuta ta sai ta ƙari karashi layi kalan mara jatu ila baiti da na dawo gidana da kala alayyar rasula sassan fasallama sai maki ya shigo kamar yadda ya saba ya sallama faƙalar kai fa tekun faƙultu ya na ce ɗe zalle ila abawayya ya rasulallah ina neman wata alhurma a mun izini in je gurin ma'aikwana ka ganin ya nuna ko da mace ta samu matsala da mijinta ba haka ba kawai za ta kafi gaba da yaro ta kasuwa ko tardo gida ta ɓamo wani kile da ka gani ko ta mata yashe duk kayan ta bar mai wani mataccen sahani ka gani ta bar mai mataccen sahani wani wata ta tsare na ta yi na ta a ko da hushi aka yi da sabani ko da sabani aka samu baya halitta to ta hushi ya kirga ne to zan tafi gida zan je gidan zan yi kaza to da amma kawai ki kada shi kenan ki dai idan ni ila abawai ki man izini in tsaye wajen mahaifa qalat ta ce wa ana hina ibn a lokacin uridu an astaqina al-khabara min ibali ina so in tabbatar da labarin ta bangaren iyayena sai da ta san tarbiyyar da suka mata kuma ce nauyi da take mawa yanzu kenan abuwa yana san ki to kakare suka ji wannan fadina li rasulullah sai ma ake mai izini fadaitu abawayya kaga kuma anan aisha wa kada tace kenan tuntuni ka san maganar nan ba ka ga mu ba yanzu kenan dubin da kake mu ko kai ma kayar ko kai ma kaza ko kaza saboda kai kun kokolwa da abin nan tace ina neman kaman izinin zan je gurin iyayena وانا هنا اذا اريد ان استقل الخبر من قبله فاذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سما كيسا سما اذني اذا استاذنت امراه احدكم فلا فاذن اما تدين ku ta nemi izini ka mata izini in ba ta ce ina neman izinin kaza ne a mai wannan ne ka mata izinin wannan abin saboda haka fa ataitu abawayya sai na je ma mahaifa na fa qultu li ummi sai na je ma mahaiyata ummu ruman ma tahaddathu bihi nas wai menene mutane suke tantaunawa a kai shi kale kafa ka kale duka faqalat tace ya bunayyatu yake daddiyata hawmini ala nafsiki sha'an ki sauƙaƙa ma kanki wannan al'amari kakki da kanki komai bane so sun yara da Aisha su sun san Aisha barantacciya ce fa wallahi umru man tace na rantsa miki da Allah la qalla ma kanat tumra'atu qat'un kadan ne za a ce miki da ɗaya mace wadi'atun kyakkyawa inda rajulun yuhibbuha tana gun mijinta yana santa wala hadara'ir kuma tana da kishiyoyi illa aksarna alaiha sai sun yawaita ba tuku da wasu ababe akan na umar umar ba wai tana to umar mata nan sallam da cewa suna tunku suna zagon kasa ga ga ga ga Aisha sai dan me ta kwantar da hankali kamar mutum yazo da wani abu wanda yake na tashi hankali me ya kamata sai ka rutsa da shi yar ce sai ta yi hushi ko ɗaya kuce sai ta yi hushi kan wani abu to ke uwa yake zama ba da ta ce to billahi da zan zan yi qur'ani zai raba kai zan je zan yi kaza duka a ke dan illa aktarna alaiha fa qultu sai na ce subhanallah aisha ta ce subhanallah mumini a mai girma na fa subhanallah wani ƙarya ta haddasa nasu biya wai mutane yanzu suna tattaunawa akan wannan har suna tattaunawa akan wannan abu kaga akwai abin mamaki kamar baka zamba ma yanda aka yi kawai ashe tuntuni mutane suna ta wanzu aisha ta yara ce ta ce mutane suna haka fabittu tilka laila ta ce wancan dare fa sai na kwana hatta asbahatu har asuba ta kai layar ƙa'uli dam'un hawaye bai yanke mun ba kawai hawaye zuba yake ka gama sun tunci ce sa a kawai sai na bugar da ya ce shi umaru zina bai fi jahili a fana ba bai fi nisa wannan kazamta a jahiliyyarmu ma kafin mu shiga musulunci ba mu yarda da shi ba yanzu ba mun shiga musulunci za mu yarda da wannan abin ka gani saboda haka layar ƙau ka gami ya kamata ya zama to iffa da mutunci kawai ka san tarbiyyar da kama iyakarka akwai abin da aka ce biyar kaza za ka ce samu wancan tarbiyyar da na ba ta wani inda zana ce hankalinta ba za yi shi ka ce kai ne sai rantse ma in har wancan za ta je ta wannan rashin mutunci sau da a dama ba ta yi ba yanzu a yanzu a ce ta yi ta ce la wala aka ta hilu binauni ban iya rumfa barci ba hatta asuba gari ya waye fa da a rasulullah sassan ali ibn abi talib annabi sassan ya kira sai da ali kaga annabi sassan Allah ya ce wa shawirhum fil amr ka musu shawara cikin al'amari wa usama ta bane zai da usama yi nastal basal wahyi shi wa yanzu irin wannan abin zaka ga wani lokacin wata uwar ma ba a samun kishi na biyarta wata uwar ma ba a samun kishi kaga uwa wai maimakon ta kishin biyarta ta yi abin wata in ta ga iyan ma tana da tsoron Allah da hijabi da wasu abubuwa ce ke da haka zaki samu shi kullum ke hijabi sai ka ci abin wani ne ke abin wata ma ita take cewa ta yi da kima ta irin ɗan makasin kari yau da za ka ga Allah a wani da su za su akwai da ma ita ce ana wani za ta ce gorance ko uban ya hana ce ana tsaron dangi ba dole ba ta ta yi a ganta ke gurin gorance za ki ta yi da hijabi wata yin baban ya gani su ma mazu saboda tashi hankali kuma uwa ce za ta tsara kawai a tura ta don ki je ki samu mai tsoka wani mishi wanda yake Allah ka gani to kaga duk irin wannan kalla ne kake samun uwa akwai masu kishi akwai ta uwa ta kan yawan tambaya ta da addu'ar da za ta ringa kadiyar ta su tana da ɗiyayen mata suna da kwanta tana damun kanta akan wani tana da a dalilin ta na yi wannan ya samu addu'a wannan ta cikin musulun na imam ahmad sai da na rike rakama hadisi na dubu ashirin da hudu da abin nan kai sau da yadda suke masa sai suke addu'a zina wadda mutum zai maɗiyin shi ka gani wadda wannan matashe zuwa nan sosai ce Allah magatar zamba wa kahir karbu a silfar ka gani to in yaran da yaran Allah magatar zamba wa kahir karbu a silfar jau Allah magatar zamba wa kahir karbu a silfar jau ka gani to za ka ga akwai uwayen da suna damuwa kan wannan duk yadda aje a zo aje a zo suna kare iffa wadda take tafiyarsu duk aje a zo aje a zo suna kiyaye suna ma ɗaya nasu nasiha kan wannan wasu aka ce yara ɗin islam za su je suna bibiya sai sun je da su sai sun dawo su musu nasiya su musu kaza duk suna ta bibiya sau da karewa mutuncin ɗiyansu sau da zaman tubiyan sun kubuta da mutuncinsu kuma duk lokacin da ka zama kana takatsantsa sai ka ga yaran su ma sun yi takatsantsa amma ya zama to kawai shikenan ka bar yarinya babu wani damuwa babu wani kula to irin shi ne suka ga sai ta kaɗi gaban ta ta yi abin da ta ga dama Ali ibn Abi Talib ya kira sayyidina Ali wa Usama ibn Zaid da Usama ina talbasal wahayi lokacin da wahayi ya zamanto ya jinki ka gane hikimar Allah yanzu kuma maimakin wahayi sai aka samu kuma jikirin zuwan wahayi yadda shiru ma yana neman shawararsu fi firaki ahali yaya ya rabu da ita ko kuma a ci gaba da zama fama usamatu ta ce amma usama fa shara alaihi sai ba ma'aikin sassan shawara billadi ya alamu fi nafsi da abin da usama ya sani a zuciyar manzala sassan minan wudilau na ƙaunar da annabta sai ke ma iyalin shi dan uwanka ne ya zo ci kai ba ni shawara da Allah wai ya kake ga wacce anya ba sakin da wani ne kai ko ka sai na san ta ba cewa za ka kai kawai sake ta ka sharra dama matsala kaza to yanzu dama shi ne kiyama ba mamaki dan ya jarraba ka ne da wasu zai to ai magiya suna da yawa dole abin sai mai ta ka ga wannan kaza kaza kaza ka gani sau da aka yi ka kuma suna da haɗi ita zai ci ainihi wani da kika ga matsayin shiyar goshe na tun da na zo mai da shawarar ta ya ce sakakin zina na sakakin da ka to ita kuma daga taji wannan ƙiyayya wa bada bai na yana bai da kuma tsada wasu har abada bata da maki irin ka sau da aka bebe rayu ba ma wasa faci a rayu billah zai alam usama sai ba shawara da abin da ya sani fi nafsi a zuciyar manzararsa minal widdi lahum na ƙaunar da yake ma iyalin shi faƙala usama sai usama ya ce a haluka ya rasulun ya ma'aiki kawai ka lazarci iyalanka wala na alamu wallahi illa khair mugun sona abba tare iyalanka sai alkhair wa ma ali ibn abi talib amma sai dai ali fa kale ce ya rasulullah sai kalli damuwar annabi sassara sai ce lam yudayyi illahu alayka Allah bai kumta ta ma baka ka kumta ta ma kanka ka damu wa nisa'u suwaha kafir matan da ba Aisha ba suna da yawa wasalil jariya tasduku amma ka tambayi wannan kuyanka wadda take tare da ita saboda an mar'i la tas'al wa sal an qalili wa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi al mar'u ala din khalili wal yanzur alikum man yuqali tambayi wannan kuyanka ta ta za ta baka labari ko yau in mace malala ce in tana lota da mutsiyar kansa in dai mace ga tana da wata ibo ibo to duk wani shigi da kucinta to ita ta hi kowa sani mai mata aiki shi yasa za ka ga in mace mai wauta ce in ta ɓata da mai mata hidima to matsala ke so da to duk wani shige da hujjinta dole ita ita sani to yanzu da sun ɓata an tai garaje suka ɓata to kuma asirin ta shi gina ya baka za ta yi ta zuwa ta ce kaza in ba mai tsoron Allah ba ce ka tambayi wannan kuyan gawar da suke tare kenan za ta baka labari a hakikanin al'amari in yaya lamarin take fada'a rasula sassan barira sai ma ke kira barira faƙala ya ce ya barira halin ra'ayyar fiya shi a neri buki ko kin ga wani abin da kike ke maki dan shakka haka kan lamarin aisha kaga duk anan za kaga takatsan zafale kaga ga takatsan za yanzu mu in aka ce ma tuhumar mu ta ake akawa wani da ya tashi to gaba ɗaya ma ce a zai kai ai halin shi ne duka tuhuma haka ɗau misali fa da tuhuma a ce a zai duka kaza ce wai akwai abin da yake dan muke shakka akan al'amarin uwar giji yake faqalat barira barira ya tace la wallazi ba saka bil haqq kaga mahallin shayar go la ta'dil nisaba kunna ba la wallazi ba saka bil haqq da daya na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya ban ga wani abin da nake shakka in ra'aytu minha amran in ma na gona abu a gani su alaiha wanda zan aibance ta akai aksar min an hajari sai kawai zamantawarta yarinya haditha ta sin mai kurce yarinta tanamu anil ajib za ta yi barci daga garin da aka shanya fata daji sai dabbobin zaman gida wanda ba su ta iya kiwo na gida sai zamanto su zo fata a kulu to in ma da abin da nake shakka abin da take yawan aikatawa babu kamar wannan faqamar sura min yawmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayi a wannan yini fasta'adara min abdullahi ibn ubay ibn sulma ina ga ne kawai sai mu lokaci ya fi kuma wannan yana daga mafi tsayin hadisi a wannan littafi insha Allah kenan sai mu shara sarki na tafsiri karasa shi izinin Allah wannan shi ne abin da aka fi sani da hadisatul ifk wanda Allah subhanahu wataala sabkar da waɗannan ayoyi guda goma na suratul mulk dan tsarkakewa umarmun da Aisha radiyallahu ta'ala anha akan wannan yarbe da ibnu salul wannan ke nuna illa na munafikai ga dinin musulunci da kuma cutar wasu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda kuma suka zamanto sun kawurta akan wannan kai bayan su ma har ma dukkanin wanda ma zai zamanto yayi tuhuma ko ya jiki na wannan abu zuwa ga Aisha radiyallahu ta'ala anha to shi ma lalle ya shiga layin waɗancan shi ma ya kafirta Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da imani a cikin mai gina ce ta mutar da mukafirci da kare mutunci mai ɗaukaka addinin musulunci da musulmi Allah ya mara yawan albarka marasa layi Allah su ya mutu da bai kulayya abinda muka karanta daidai Allah tara mula da kusafuran mu Allah gafarta mana Allah sabtar da aminci da zaman lafiya a ƙasashe na musulmi Sudan Allah subhanahu wataala ke bikin wa musulmi na Falastin Allah subhanahu wataala ya yi ma duk musulmin da suke cikin kunci da damuwa ya rabbal alamin duk inda ake cikin fitintunu a kasashe na musulmi Allah subhanahu wataala ya yi Allah ya mana albarka cikin abin da ya arzuta mu da shi ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واصل فروجنا يا رب العالمين اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا دين احسن الا انت واصرف عنا سيئه لا يصرف عنا سيئه الا انت صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك